بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar lari tsakanin magariba da nisha a nan masalis da zai guda gaban katare da makaram na wani littafi al'adabar mufrat na imam wane? na imam wa muhammad bin ismail imam da aka yi sai da imam buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda yanzu yau rabon da imamun buhari sai ka ɗauki muna yau ranar lahi biyu ga watan muharram shekara ta 1444 shi kuma ya rasu hijira tana da shekara 256 kinan ka lissafa za ka gaiwa rabon da imamun buhari shekara 188 a yau dubu 1,188 rabu mu da shi wannan militari tun ba a san menene ordinatar ba ba a san menene tafe mashin ba ba a san kwamfuta ba duk ba a san wannan amma dai ka ɗauko da ta tauna su kare ka ta gani ba a san a yi waya ba a komin hadisi ba a san google ba a shiga a lalubu hadisi duk wani da shashi babu sai dai ka taka ta sayi ya kafa ka hau jaki ko ka hau doki ka je ka ɗauko hadisi suka fitar wani abubuwan ka kalli ta wasu kaɗai ka sa da mutanen waliyar Allah ne tun da yanzu da ake yanzu kai gaba a sama da ake yin na da tura da yin mai mutumin biyan da yake ka na karo ne an kare komi ne yanzu ka ciro nan ka ciro nan ka zo ka yi to amma dai su tun ba su wannan abubuwan ka ɗauki wannan adam na fara kaɗai kaɗai ka gani da da mai rubuta shi babu wata sai mashi yanzu duk kana masa kujera ne kana juya da ordinator kana da shi kana sa kana rubuta duk babu wannan sai an yi tafiya kafa sai a hau jaki sai a hau doki sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi da daddawa da katuwar takarda a fata irin zuwa nan da ka ɗauko kofin ne na farko ya yi sai haka ne ko da mutum na ne zabe to amma dai faɗar da ake cewa ma kanin lillahi baƙin duk abin da ake shida Allah jima'i yanzu kaga duk duniyar musulmi ba inda ba a karanta shi to da kiwon adabin fura duk duniyar musulmi kaka ma ka yi zancen jami'ar sai sayar buhari babba ka da wannan ka duk duniyar musulmi inda akan halaka ne shi ne gaba shi kuma a asabul kutu kuma a yi jami'ar sai ya kasance shi imam buhari shi ne aminu mumini na fil hadisi sun ta yi amma dai ladan sai na iske su da kalin sauransa kadai wani ka ɗauko littafin nashi ka ajiye ka ga shekarun da ya a duniya sai ka ce ya aka yi rubuta wani abubuwa kai kanka ka san wannan mutanen waliyan Allah ne tunda kaga gani ya yi nauyi irin su imamu imaman nan zaga wani ya rubuta a bangaren hadisi ya rubuta a bangaren fiqh ya yi ya yi ya yi ya yi kuma sai ka ji an ce duka a ta su imamu nawawi duka shekaru su nawa duniya in ga zan da suka yi ka kalli shekarun sai ka ayyushe ma suka rubuta wannan mu yanzu ɗaya ɗan memo ɗan bahasi kaɗan na kwaro da kyau ta wahala sai an shekara kana jari ta abin da kanta to su kuma abu ne sai ita kullaha yu'alimu kullaha ga tsoron Allah ga babu babu haram ba kallon haram ba yake haram ba ki kaza kawai kai yi irin su suke wani abubuwa yanzu suna cikin kabarin kullum lada da suke a cikin wani da mun kare babe na 154 mana asma ala sahibi in kana amina lahu zan mu tashi babe na 155 babun ya hasi bil fatal fi sirri ya hasi fi wujuhil majjahina ya hasi ana watsa kasa ana watsa kasa fi wujuhil majjahina a cikin huskokin masu kirari almajahina amma dina allazikumul ladzina ittahazu almadahi sana'a wanda suka dauki kamar kirarin da sai kire sun dauke shi akan sana'a ba yabo ba haka ai da koyi yabo na kai mutum wanda can bayan yi da ya zaka yabo mutum na ɗaya ka ce hasibu hullahu in muna mai tsammanin kaza kuma ya kasance abin da ka wuce gaskiya ne ba ƙarya ne ba kuma ya kasance mutumin ana tsammanin ba wanda abin zai sanya mai girman kai ne bai bar aiki wacce sa ta mai wannan to su wannan almadaki na kuma ka kauce gona da iri su wannan mataki na kuma da zai na ita hazo almadahi sana'a su ne waɗanda suka ɗauki kirari ko yabo sana'a kenan mawaka a yi sami san kira ko ko mawaka wanda sun doki abin kamar sana'a ce da shi suke cinto shi ne mattahi sai an sai imam buhari wannan babu ya ce ya hasi ana watsa turba kasa fi wujuhin mattahi na a cikin huskokin masu kirari ko masu zigi ko masu tsankila da sauran da abin da wanda su ziga ka kowa da dan wani kaza kaza to a kai ka faɗi to to wannan matsala kasar da ta ɗauka ka watsa kamar da aka faɗi haka sarjima ta buhari ko kuwa da yake hidimin karanta ruwa ya zama gaya ne kasar da ka watsa ko kuwa zai mun karanta ruwa sai mu ko matsala yadda malamai suka ci aka abu sai ruwa ta farko sai ce قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن ابي ثابت المجاهد عن علي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحفي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسي في وجوه المداحين ترابا وكذا رواية من تازو ضروري أذاكر أنت kuma ruwaya ce sahihiya muslim ma ya zo ya fito ta yace hadathana wa ali bin abdullah qala hadathana abdurrahman bin mahdi qala hadathana sufyan bin sa'id an habib an bin abi sabit an mujahid an abi ma'mar qala abi ma'amar ya ce kama rajul wani namiji wani mutum ya tashi yusini yana kirari ko yana yabo ko yana ziga ala amirin minar umara a bisa wani gwamna na daga cikin gwamnoni ko kuma a bisa wani shugaba na daga shugabanni al'amir shugaba gwamna da sauransu kenan an zo taro ne haka ko wani abu sai wani tashi sai yake ziga wani gwamna a gurin an yi da gwamnoni a gurin ko da masu iko a gurin sai wani ke tashi yake ziga shi yake ziga shi to a gurin kuma da kwai sahabin manzan Allah wanda ake ce mai mikidar da shi wannan mutum mai tashi yake ziga wannan gwamna faji alal mikidadi ya hasi fi waje ke turaba sai mikidadi ya ɗauki turkuwa ƙasa yake watsawa a cikin muskashi a zahiri wa ƙala sai mikidadi ya ci amara na rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah mai tsaya da amincin Allah ya umurce mu an na hasiya watsa ƙasa fi wujuhil maddakina a cikin huskokin masu kirari masu zuga mutane a turabin watsa musu kasa mun ji almaddakina waɗanda suka roki abu ne sana'a to kaga mukidadu ya yi aiki akan wannan hadisin a zahiri annabi ya ce mu watsawa masu kirari masu zuga mu masu kira in suka mutu mu watsa musu kasa mukidadu ya yi kasa ya watsa yanzu kaiwa eh sai kai suna ka watsa ko ba zaka yi eh watsa zaka yi imamu nawawi da yazo sharhin wannan hadisin a sharhin muslim sai ce hadal hadis kan hamalahu ala zahiri miqdad allazi huwa rawi yace miqdad ya doki wannan hadisin magana ta annabi akan zahirin ta da mun shi rawaito hadisin kuma sai ya doki hadisin nan akan zahirin shi annabi ya umarce mu watsa ƙasa a wucin masu kirani da gidaje ya doka ya watsa wa wafa ka huda ifatu kuma daga cikin waɗanda suka zo sahabbai da tabi'ai da kai wanda suka bi gida da akan wannan mas'ala irin su Abdullahi dan Umar shi ma watsa yi gaban ruwaya ta ƙasa Abdullahi dan Umar shi ma aka ya watsa amma dai sai ya ce wa halaka hum da'ifa amma dai daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce a'a ba haka ba hadis da ke ni ba a lokaci ba za a yi akan zahiri shi abin da yake ni hayyi guhun ba za su da himshiya kamar a hausa ma yanzu ai a hausa muna cewa ai da yanzu watsa da shi ne kenan ilmi nake ne da ya zo watsa da shi ne kenan ban ban kula shi ba kenan sai wasu ɗa'ifa suka ce suka ta akan kawai ka a kula shi ne ya yi dai ya yi dai ya yi dai ka ta kula shi amma dai da gida da abdullahi da umar sai suka doge shi a zahiri shi zahiri ya masu ibn hazar a zahiri suka doga kawai wasa to yanzu ba ka wasa ba kenan kaga mai gida da sai ya wasa kuma ruwa ya ta kasa ma ibn umar shi ma wasa yi shi ma ta kasa gani sai mai قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكيم حكم عن عطاء بن رباح أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحثو يحثو التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وكذا ابن عمر ما يفتك يا وضع الكزاهر يشكو يجي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن حكم عن عطاء بن ابي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر wani daga cikin madakin in wani ya zo wani namiji ya zo ke zuga wani namiji a kuma gurin da kai ibn umar abdullahi dan umar faji ala ibn umar ya hasu tirawo sai shi ma ibn umar sai kasance na dokan kasa yana watsawa sai tumbakin shi ma na hawo biyu ai magana daga wani ke zawa kenan sai ibn umar ke dokan kasa yana watsa ta daidai bakin shi ga kan ya doka daidai bakin shi ibn umar ke watsa sai wa kala sai ibn umar ya ce kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce idza ra'aytum maddahina idan kun ga masu kirari wadanda suka doki abin sana'a fa hasu bi wujuhim dira wa zakasa a cikin fuskar su kenan zahirin musara shine ma shari'a suka ce kana abdullahi bin umar fa da zalika abdullahi dan umar ma ya kasance yana aikata haka hakikatan idza madahu insan tanawala kaffan min hasa wa alqahu bi wajhil mali in ka mai kira ni ka zuga shi ka mai sai kira Abdullahi Umar sai ya doki cike cika kaffin shi da hannu sai watsa daidai daidai bakin ka kenan shi ma doki hadisi akan zagire shi kenan karkashin wannan magana malamai suka yi magana muka ce na farko suka doki magana akan zahirin da kamar yadda sahabin manzo Allah da gidari yayi da kuma Abdullahi bin Umar wa'azi suka ce a a ba zahiri ne ba abinda ake ne kai banza da su menene hujja ku saboda akwai hujjoji da dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a taba fuska hatta abu go aita ku ne sanci fuska to yake ku ne sanci fuska kuma yake ku doki kasa ku watsa a fuska suka ce kenan annabi na nihi ne wannan ayi banza da su kamar yadda hausa ba nuna cewa na watsa da ya zo watsa da shi ne watsa da shi aiki kawai ka yi banza da shi na uku ita rauni gare ta suka ce a'a wai ka ɗauki ƙasa ka nuna musu ce duniya da ce duniya kowa da ƙasa a kai shi kenan dai wanda ya shahara wannan guda biyu na farko yadda suka yi a zahirin shi ka watsa ko kuma na biyu har yi gugun ba za su wani himshiya kawai ka kula da su baka damu da su kenan wannan ita ce mafi yawan malamai suka je da ita na ka kula da su tun da yanzu kai fulaɗe a yi kaza yanzu kai fulaɗe kai na mai gida da kokai da ibn wani ya za yi ne ya kaza ke nan don tsoron fitina ma zuwa in ka zo in ya kama iya wa babba wanda
zan can mai gida da aka ce kawai shi yanzu kawai kai ruwan za da su a yanzu kai ka je a rega su bi gida da ibn umar sun dauki hadisi ala zahirihi wa wafaqahum da'ifatun la siya ma zahiriya wa ghayru amma dai da'ifa ya quluna hayyibun wala tu'dihim sha'a لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث وآثار كثيرة تكرم الوجه البني آدم ai fuskar dan adam ana girma mata hadisai da dama sun girma mata in zaka biki mutum ma ka nisanci fuska in zaka yi kaza ma ka nisanci fuska kenan sai mu doka ne wani zama doka kenan wani zama doka da ai banza da shigo shi zai zama maslaha ga ga kowa tunda aya can kuma da kwai a gaba a jisi na zuwa ruwa tana zuwa inda sahabin manzo Allah kuma shi aka zo aka yi zigin ma aka mai kirarin aka yi aka yi aka yi sai da kudin ya bada tabi ai tana nawa da suke gudu suka ce to kai annabi ya ce a watsa kasa kai kuma ka ba da kudi sai ce a'a mutunci na ne na kai saboda gudun zambo ko sharri ai sai ka gani sai kare mutunci ka tunda ayat sun kai wata na ayat sun kira da sun saka baka musu ko baka musu ai kuma su ma eh sai su ma samu eh kuma da aka yi wani biki na ustazai da ustazai sun cika gura sai kira ya zo yayi yayi yayi yayi shuru ya ka samu dai dai ba shi saura sun zauna kowa da yake da gemu masha Allah da komai sai yake ko take cewa yake wa wace na cewa wanda ya ajiye gemu gemu arziki ba gemu ruwa ba ba irin wanda suka ajiye gemu ruwa ba da asoki ruwa da sandan ruwa wani to kan aiki da su yake eh wanda ya ajiye gemu arziki ba gemu ruwa ba su o'o sun ajiye gemu siya da gemu ruwa sai rike doguwar sanda da waci to abin aika kawo su da su to abin da wanda ke nan tsoron sharru su sai shi imran bin hussein a ruwa tana zuwa gaba sai ya doka ya bada aka ce kai ya zaka ka bada annabi ya ce a watsa masa kasa sai ce a'a na bada ne jaru li ubiki ala irdi dan in kare mutunci na sai ma zambo kuma ga da zalaka da iya magana sai su zabur su masu su tsara ma waka su ka tattara kai kuma su ma hija da koyi kai kuma baka gane baka ce ba da ka aiki tunda ba kama surarka ba amma da dimbili ya san da ka aiki kenan wanda ruwa biyu ne karta da su ɗayan almadaki ne dai muka ce su ne allazi na ita hazul madahu sana'a waɗanda suka ɗauki abin sana'a a yanzu ke da irin mu a kawo sun kira wanda sun mai da abin sana'a ce ne suka mutane kenan su ne aka ce ka yi banza da su ko ka waka musu ƙasa muka ce fasara ta zo guda biyu ga ta gida da ga ta bin umar amma dai a yanzu ka yi banza da su da ta lokaci والله تعالى أعلم سيج
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن علي بشر عن عبد الله بن شقيق عن عن رجاء بن أبي رجاء عن مهجن المهجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع مهجن ذات يوم حتى انتهينا إلى المسجد إلى مسجدي إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقول له يقال, يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة بريدة صاحب صاحبة مزاحات فقال يا مهجر أتصلي كما يصلي سبكت سكبت فلم يرد علي عليه مهجر ورجع قال قال مهجر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا حتى صعدنا أحد فأشرف على المدينة فقال ويل ويل أمه ويل أمها من قرية يتركها أهلها ك كعمر كأعمر ما تقول
يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا لا يدخلها ثم انحدر ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذت فأخ- فأخذت أطري أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند الحجر حجرة لكنه نقض نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسر إن خير دينكم أيسر ثلاثة
to wannan ruwa tana da sabo kenan sun bi ta saboda zancen da zai ka a shahikin a ƙarshe sai da ya kawo labari ya kawo sai da ya shiga labari ya shiga labari kuma a shahidin da zai ka a kan madawanke yake mai da shi can karshe to sai mu je fasalin sai ya ce mu bi hadasna musa kala hadasna abu awwana an abi bishirin an abdullahi bin shaqiqin an raja ibn abi raja shi tabi'i ne mai ba da labari a sunan shi raja bin abi raja ko shi ne ke ba da labarin shi kuma ya ce an mihijan al'asilami daga mihijan al'asilami shi kuma sahabi ne mihijan sahabi tun kalar raja'u raja'u ya ce shi ne wani ne ba da labarin tabi a kabartu ma'an mihijan za ta yaumi a kabar na na gabato ko kamar yanzu na zaune nan wani sai ka zo kai da shi sai ka ci a kabar na ko kenan a kabartu shi da shafinci a gabatun kamar na zo ko mun gabato ma a mihishan ni da tsare da mihishan za ta yawon wata rana kenan mun zo wata rana hatta in ta haina ilil masjidi hajji muka ƙarzo zuwa masallaci wani masallaci masallacin ahalin basar basara yana zai wanda ya ce basara yana zai ira ko ira kai حتى انتهينا الى المسجد البصري الى مسجد اهل البصره هذه ما قال سوزا مسلاتي اهل البصره da wadda suka karso na masalatin da mihijan da abira ja mai ba da labarin ko shi mihijan sahabi abira ja kuma sahabi sun zo kofa masalaci na basra ko doki abin kama kana gani a tv to sun zo fa'iza kure da tal'aslami ala babin min abuwa masjid sai suka sami sahabi mai sunan hure da al'asalami yana kan kofa daga cikin kohohin masallacin shi ma asali kamar mun zo haka sai mu fito wani ko a wannan kohoi ko a wannan kohoi ko a wannan kohoi yana shi ne kai zamu rai da al'asalami ala babin min abwabil masjid sai muka samuwa burai da al'asalami a yana daidai wata kofa na daga kohohin jalisu yana yana zaune wato gane kenan bureda da ta su biyu da wada daraja da da mai jirga su sun zoko da suka zo sun zo na kowa na masallaci na masala waye a zamne bureda a zamne ko amma da ya tsira ga abin da yake cikin masallaci ko to wa kana fil masjidin rajul kuma a cikin masallacin da bai wani namiji yuqalu lahu sakaba to sunan shi sakaba shi kuma wannan sakaba yu'il salata in ya fara sallah sawai da take yana can ba in yi ruku sai awa biyu in yi sujada awa biyu biyu da salatu tsawai ta yi sai an munci da shekar yana na fila shi ne wa kana fi rajul fil masjid rajulun a cikin masallacin da kowane namiji ana ce mai sakaba ko shi sakaba biyu da salata shi na shi ake gana shayi na uku shi sakaba yana tsawai da sallah to yanzu mun ga da wadawa daraja da meja sun zo ina masallaci sun samu wani sahabi buraida kuma a cikin masallacin da kwaiwa shi kuma sakaba mutum ne ne dogon sallah fadan ma in tahi na ilal babu masjidi lokacin da muka zo karshen kofar masallacin wa alaihi burda yana da riga a guda riga wa kana buraida ta sahibul mazahatin shi mai ba da labari sai ce shi kuma buraida wannan buraida din ya kasance ma abutun rahanin zolaya mazahatin mutum ne yawan zolaya haka a wasa da abin zai zai zolaya shi ne wakana burai datu sahibu mazahatin shi burai da ya kasance ma'abucin zolaya ne wai su wani nika raja ne da riko mun sa wanda da muka samu bai yawan zolaya ne faƙala sai burai da ya ce ya zuhijal ya kai mihijal a tusalli kama yusalli sakabatu kai ma kana sallah kamar yadda sakaba yake sallah kenan kai ma kana do doguwar sallah ko tsawon sallah kamar yadda sakaba yake yi mishe ne gawa ya ga buraida falam ya ruddu an falam ya rudda alaihi mishe to mishe bai mai da ba ya ce mai buraida ya ce mai kai ma kana kana doguwar sallah kamar yadda sakaba yake yi amma dai bai ce kuma bai shiru to waraja sai koma to dai kuma kala sai shi mai ba da labarin ya ce kala mihiyan sai mihiyan ya ce ai mihiyan bai ba da labarin bai ba shi amsa ko to abin da yasa shi mai jami'in bai ba da amsa ba dan zamanin annabi an yi waƙiya tsakanin mihijan da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shi buraidat al-aslami ya san an yi irin wannan wani yana doguwar sallah a yi zancen shi kenan da wani azula ya ce mai kai ma kana yi zai tuna mai abin da aka yi zamanin annabi ne mun gane to shi ne sai mihijan ne sai yanzu ya ba da labarin abin da aka yi zamanin annabi kan ya ba da labarin abin da za a yi zamanin annabi kuma sai da yi dogon magana abu kamar a ce mutum ya zo zai baka wani labari da ya zo sai da ya dauke ka kuka je kasuwa dole kuka yi yawo sai da kuka zo gida baka labarin to sai da ya bada wani labarin duka shi mai jan kai ba mu labarin sai ya ce inna rasul sallallahu alaihi wasallama a hazabi ya daida wata ran annab sallallahu alaihi wasallama ya kama hannuna kamar zaku yawo da mutar ko kamar annabi cikin al'ada shi in zasu yawo da sahabi ko dori yakan rike hannun shi haka kamar yawo na abokai ko kuma ya dora da hannu a kafada sai ce annabi ya kama hannaye na fantala na sai muka tafi mu biyu a lufi tasiriya kenan na da annabi da ginin mun bar labarin na farko da suka zo mukumba da suka zo masallaci suka samu wannan suka samu wannan wanda an yi tun bayan annabi ya ya rasu ne ko to tun da tafi ainihin suke abin kuma yanzu ne ko mil yake ba mu labarin waƙiya wanda aka yi zamanin annabi to kai ba mu sharike kuma sai yi dogon tayya da mu sai ce annabi ya kama fandalak na namshi sai muka tayi muka tayi muna tayya ko hatta sa'idina al-uhud hal sa'ira har muka hau dutsen uhud har muka hau dutsen uhud kenan annabi ya kama ne suna yawo a gari har sai suka yi suka hau dutsen uhud kenan kaga sai dogon zango tunda daga cikin gari zuwa uhud ai ya kai kilo da dama kene ce har muka hau dutsen uhudu da muka hau dutsen uhudu fa asharafa al'alar madina sai annabi sun kayo madina gaba ɗaya ganta kamar ka hau dutse ai kana gani he sun kayo madina gaba ɗaya sai ya ganta da ya ganta fa kala sai annabi ya ce wai da ummi hamil da karya kai can uwan wannan garin kamar wannan wani karin magana yana su na larawa wai kai can uwan wannan garin kenan wannan garin ya girma kamar da ya ga madina annabi ce kai kaucen ko wannan gari ina abin da yake ne wannan gari na madina ya girma amma ne sai ce ya turuku ha a haruwa wata rana yan garin zasu barta ka a amari ma ta komi fiye da take rayuwa yanzu kenan za a zo wani zamani yan garin madina zasu barta amma ne ta yi rayuwa ga yanzu kenan ta rayu ta rayu ta rayu sosai amma ne sai a samu yan garin su su bar da su bar sun da yaushe ne ya biha dajjal a lokacin da dujjal zai zo in yi zo fa yi shi da ala kulli babin min abuwa biha malaka zai samu abu a cikin kowace kofa na daga kofin madina zai samu mala'ika wanda zai hana dujjal shiga ai dujjal kuma mu ta karan kuma dujjal din yanzu daga cikin alamar da sa'adin kubura ai da kwai zawai nijar to in yanzu yana shiga ko'ina amma dai bai shiga makka da madina sai dai makka da madina da bai shiga kuma 'yan madina ko 'yan makka da kwai wanda za su fito su isi shi da kwa hadisi wanda musulun ya hudu shi mu buhari mutafin alaiki ne daga anis inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna dujjal idza atal madinata wajada ala an qadiha malaika yamraquna min duhul wa yakhruju minha kullu munafiqun wa kafir kenan dujjal din yanzu zai samu a kohin madina malaika wanda su hana ya shiga amma dai kuma ɗan madina da suke gari wa ya kuru jimin ha kullum munafikin wa kafin dukkan wani munafiki da kafin shi zai wuta ya iskewa ya iske dujjale haka ma a maka kenan duk munafikin shi ne zai wuta ya iske dujjale shi dujjale ne zo allah zai ba shi wani harukul ada kamar yadda ake ba annaba a sun zo harukul ada zai zo da wani abubuwa wanda in yayi su ya ce shi ne harukul ada ne duk wanda bai da imani sai ya dujjale shi ne allah tun da zai malamai sai wa hadisi suka nuna shi bijirin yakan tafiya da wutar da aljanna kamar yadda yake gafin haka aka ce ce ma ga wutar nan ga wutar ga aljanna nan ga aljanna in ya zo gari ko wazo mutane kun bi da ku da ni ba ya sa a musu ruwa ya sa ice ya zo ko ya hallaka su dukkan na sun mutane su da abubuwa na zahiri ga nan ya yi cewa ni ne Allah na zo da kai na ga ina ya sa nan a yiwa nan ya ga zibi nan an an zo gari talakawa ne ba komi ya ce dutse zama zinariya ya zama a zo a yi duk abin da ake so a kwasa to kenan mutane ne sai su bi shi kenan shi ne nan annabi yake ba wa labari yake ba mu yin labari kenan yace za a wayi gari madina ta rayu ta rayu amma dai ya turkuwa a halha sai mutanen da su ta sabarta yaushe ne ya ci har da jaru a lokacin da dujiyar zai zo mata bayyaji ala kulli babin min abuwa da ya malaka sai samu abu sako kowace kowa na roƙo ne ta mala'ika bala ya dukulu bala ya dukulu ha ba zai shiga madina ba kenan ita madina mata dujiyar zai sai dai sai dai kullum munafiqun wa kafirun eh dan wani ita fitar dujiyar ba ba zan san ta muke ba wani ba ke fitar dujiyar mai karfi ce ai dan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum a cikin sallah biyar a nemi ta abudu da shi a cikin sallah ta biyar da bi na ta karshe rada eh eh eh wurin fitar kaga a sallah biyar dukka sai ka nemi ta dujiyar Allah ya kiyaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi na cewa ma min nabiyyin ba asahu Allah illa anzara qauman babu annabin da Allah bai aiko sai yawa mutane sai yawa mutane shi galgadi da dujjal wa ana anzartu bihi ni ma na muku galgadi da shi zai zo bi ido ɗaya ne mai kaza mai kaza mai kaza dubon hadisi kuma wani hadisi yake cewa idan dujjal ya zo kowa ya nisance shi kakkai ya gudun ma da ka ji gudun da kakka bi shi wani ba mu zo ba muke muku hadisi kenan dai nan wani ne annabi ya ga wa da labari ya gawa na hijab to ya kare sai ce falayar wadda to sun ma hadara ki aina da gaba na labarin a bisa dutsen sun ma hadara sai suka in hadara sai suka sauko kenan daga dutsen to ne sun sauko su komo gida hatta iza kunna fil masjid da sun komo sun zo gida hatta iza kunna fil masjid har sai kasance a masallaci na annabi kenan ra'a rasul sallallahu alaihi wasallama rajulun yusalli sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani namiji yana sallah a cikin masallaci sai ya zo shahid sai ra'a rasul sallallahu alaihi wasallama rajulun rajulan yusalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani namiji yana sallah wa yasjudu yana sujada wa yarkabu yana ruku'i fa qala li sai annabi ya ce min wa min ya man haza wane ne wannan na masallaci mai dogo sallar nan ba halku kudiri sai mai zai ce sai na fara mai kira ai wannan wani ne mai kaza mai kaza mai kaza ka wasa mutum ne ai wuni yake annabi yana wannan sallar in ya fara ta tun da safe sai karfe kaza sai ya wuni yana yi in yi sujada sai kowa ya watsa ya bar shi kira shi mai zai ce ba halku kudiri nake kira shi faƙultu nake cewa ita miliyan ya rasulallah ya maza Allah haza fulano ai wannan ai wannan wani ne wa haza wannan kaza yake wannan kaza yake kaza yake yanzu gashi kusai abin da yake fa kana sai annabi ya ce wa miliyan amsik kare bakin ka la tusiru kada kaka shi yadda shi kace yana kaza yana kaza in kai haka fatuhul zakka halaka da shi kamar can ba da muka ce almadahu zabakun kenan kai ka halaka da shi sa za iya dauki kai shi wani abubuwa to annabi ya fani kenan ka ga wannan magana ita ce da buraida ya san an yi ta da mijin shi yasa da suka ga saka ba yana yi a cikin masallacin musara sai a zuriya sai ce mai kai ma kana sallah irin ta eh kana sallah irin ta saka ba kenan dai shi buraida ya san an yi waki a zamanin annabi annabi ya nuna abin ba kamar daidai ne ba mun gane to daga nan bai kare ba kana sai mun je yace fan talaka sai annabi ya tafi ya bi yana sai abuna kai hatta idza kana inda hujjati har sai da muka zo kofar dakin matan shi lakin na kuna fada yayya anan sai ya saki hannuna ai duk hira da ake suna tare ne suna yawo har suka hudu sun hudu ko sun zo je ba shi wannan labari sai da suka zo zai shiga gida na fada ya kasi ya saki hannun shi kenan za a yi sallama a rabu sun makala sai a nan ce zai kara ba shi darsi da inna khairu dinukum aisar hiyayyen mafificin wannan addini na ku mai sauki a kishi inna khairu dinukum aisar hiyayyen addinin ku mai sauki a kishi sai dai gani wannan magana sunan so uku to wannan sai ke roƙa mu kenan ko kaga tsawaita sallah dama ai mun sani in dai kai mamu ne a kai liman ne an saka kaka ja mutane bakara ko ka ja dogo sura kai ka har da shigo yan su ta musamman ya zamani wani wani jajjabe wani yake yake tsari wani ya so wani ya kaza wani ya kaza ko yanzu ko ne da shabab yanzu kuka ja wani kafin ne a yi ku kai dubu to sa alhaji ka sanar ka ja mai dubu sura kwana tsaye ai ba ka ja ba misali ko ma da zai ka ja ko to da ya samu zaman Allah sallallahu alaihi wasallam na sabi na kai gare shi ma'az ko inda yace a kuma da an ta kunu fatana ya ma'az ka kare shi ma kai kenan ba ajin duk wasu sallah sai ka sa inna a daina da izaja da sai da sabbi su wani fil awsama wa tariku mufassilat din nan da yake ja mutane kai wannan to wannan wajen jama'a ma to amma dai wai nan kai ɗayan ma ka rika aiki ka tsora wa ƙarfin ka abin da baka iya ba annabi ka ga yace wannan ai da annabi ce inna khayra dini kuma ai sarau nuna yake shi wannan da aka ga a masallaci yana tsawon sallah yana tsora kan shi abin da ya yi gare shi kenan ko da kai ka zo ka kwana ka yi ta sujada ka yi ta sujada in ƙarfin jikinka bai iya ɗauka ba kenan kar ka ɗora wa kanka abin da ranka ba za ta iya ɗauka ba don wani ai annabi ya ce mai inna khairu dinukum aisar kuma da kai hadisin da yake wata ran marar nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajul annabi ya taɓa shudewa da wani namiji yana sallah shi ba irin wannan doguwar sallah sai yake cewa wata sahabin da suke tare ai shi wannan addini naku sauki gare kuma wannan addini naku yana Allah na son sauki yana kin tsanani amma shi wannan mutumin ya doki tsanani ya bar sauki kenan a shahina ita wannan matsala ta inna su addini sauki gare ka san matsala ce guda biyu an so wanda suke son sauki ga addini kuma sai su kawo ta don su yi sauki ga addini kuma an ci da abin da ake so wasiya ke kakka tsananta ka kai gaya kuma kai wanda baka yi wani abubuwan don wani yana yi tsananta kai shi yana kakka kame wani abu kace kai addini sauki gare a yi tamuri ba na addini ba shi dai addini sauki gare a wannan nasin da muka yi kenan na ɗaya zai gane shi wannan sakaba da shi wannan da zamanin annabi a masallaci suke tsawaitawa da suke tsawaita ko da nafila ce suke zina masallaci muna nan in yayi ruku'i an zo ana nafila ana da masallaci sai awa guda a sujada da muna gani kaga zai janyo hankalin mu rika jiba muna ga yayin ku yana shi ne imani ne mai tsoron Allah ne na biyu kuma irin taka ba ta doka ba shi ma aka ce kai ai da farko da uku na tarihi ma kisa ma urfa da sai gurin annan ko wanda ya ce ba za ni iya zan zama ku kullun sallah zan kwana ina yi wani ya ce azumi wani ba na aure ba annabi ce a kowa ku ba shi take shi kuma umar bin hatsari ya kai karan dan shi ibn umar gura annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake aure da ya kaura cewa matar tashi kamar yi umar ya zo da shi ce ya tsara mai sara ko tashi ya mijin naki sai ce a mijina mutumin kirki ne sai dai mene ne bai kusanta shi hudan mu ko bai yarda mu kan aure shi aka kashi kara gura annabi annabi ce wani irin aiki ne miki yace kullum sai na sarki qur'ani da rana kuma azumi ne da kaza da kaza da kaza kaga wani ayya ya tsawaita wa kai shi abin wanda jikinka ma ba zai iya doka ba to a shahidin shi domin da gada kuma ba da wata ba yi ruwa ya a jini sun fi gari mun wata wannan ba kuma
da kuma gudunar da yadda ina da wanda sabon
kuma kun gane isa dai an yi ta yawo ga kaza mufridat kuma ya disan babu ko in hadara sa'idina mun mun hau in hadar kuma sarkowa sai mi kwan yana kekewa gari kuma bai da girman kai annabi yan kama sahabi ya kama hannun shi yawo cikin gari duk kana gane a cikin hadisin sai ya jabe na 156 yace babu man madaha ishe wanda aka yi beshi a cikin waka waka yabo da ake yi tana da kyau wata da kyau eh tana da kyau kawai dai kai da mace ce ƙa'idar da ce ka a sake bi ka a sake bi ka yi ka a wuce gona da iri hatta ta annabi sallallahu alaihi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ake bege na annabi ya da ke ko bai kyau yana da kyau kai bege annabi kai ta bege kai ta yana da kyau ka wake kai ta yana da kyau kawai amma ne kake yi a kakka wuce gona da iri kawai shi ne kare kakka wuce gona da iri eh kakka wuce gona da iri ka kai annabi inda bai kai ba annabi ya wuce yi wata baiwa Allah tana ya bai sai ta tsaye shi sai ta ce wa bina rasulullahi ya alau ma fi gar a cikin mu da kai annabi sallallahu da kai annabi wanda ya san gobe ya san abin da za a yi gobe da kaza da kaza da kaza sai annabi ce mata la ya alamu eh ba wanda ya san gaibi sai Allah to kamar irin wannan ba ka ba ka yi ba an da cewa ya san gobe ya san zai ya san yau saboda shi aka halitta duniya can ku a cewa halitta jinna wal insa to kenan shi ne yabo ka a wuce gona da iri shi kamar mutane ai san annabin ne yake kai sa su wuce gona da iri kuma sai su yi ta tawili yanzu ka zo ka ce a ka a ce annabi ya san abin da yake gobe sai ce a ai ba ta annabi ya san gai ba ko kaza kaza shi kuma ai annabin ai gaya mai ne ake yi shi yuha ilayhi kai kuma la yuha ilayka shi duk abin da ake yi ai laysa antil ka'inar su yake wani gaya mai ne ake sai ya wani ba lawi ma ku zama ya gaya mai ne ake sai ya wani kenan tunda shi yuha ilayhi ba dan raɗin kai shi bai ce kaza kenan duk abin da zaka yi waka ko yabo kakka wuce gona da iri ka kai annabi inda Allah bai kai shi ba amma da karka cewa annabi kai ne ke yi ana kaza kai ne farko wanda zaka tashi ranar tashin kiyama kai kai ne farko wanda zaka fara shiga aljanna dan amina dan kaza dan kaza abinda hakun haka ne ai ba dake ba eh kai ne mai ceto ranar da ceto zai ka za a kasa duk wani mai ceto kai zaka yi magana ranar da kowa zai san da kai ba mai magana kamar Allah sai kai dukka wani annabi da wani ai haka ne to amma ne ka abuje gona da ne kenan nan mai ceto baban zara baban alkasir baban fadima baban wani aiki haka ne eh to kenan wani aiki haka ne eh kenan ba ganga ba kaza ba kaza su ma ba sai ne san annabin ne wa su kuma shi ganewa yawa ba ili ba shi ganewa to sai wani ba ce baban madalifin shi sai ce قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن بن زيد عن عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قال أتيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت مدحت الله بمدامها بمحامد ومداحي وإياك فقال أما إن ربك يحب المدح يحب الحمد يحب الحمد فجعلت أنشده فاستأذن رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم اسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فقلت من هذا الذي سكتني سكتني له قال هذا رجل لا يحب الباطل قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد أنا علي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله
to ita wannan baya ce hadathana Muhammad qala hadathana Hajjaj hadathana Hamad bin Salmata an Ali bin Zaid an Abraham an Abi Bakrata an Walid Aswad bin Sari ko shi wannan sahabu ne tunawa Aswad bin Sari shine sahabu qala Aswad bin Sari yace ataitu nabiyya nazo wa annabi kamar ya ji gidan annabi kenan fa qultu ya rasulullahi sanati ya manzan Allah kad madahatullah na yabi na yi yabo na yi yabo bi mahamidin da abin yabo a sana mahamidin kenan da yabo da girmamawa na yi wa na wa Allah yabo na yabo Allah sosai wa iya da kai ma kuma na yi ka kenan shi ne shi wanda sahabi ne zuwa sunan shi ya ce kadmar ya ce wa annabi kadmar hakullah bi mahamidin wa bihi la yafa Allah da yabo da yabo da girmamawa masu girma ko wa iyyaka kai ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam la yafa fa qala sai annabi ya ce amma inna rabbaka yuhibbul hamd ubangiji kai yana son yabo da sauran yabo fa ja'altu ashiruhu sai na fara wa annabi waka kenan ana waka ya gaban ko sai dai da sharri na muka faɗi ba da ganga ba ba da kaza ba da kaza ba ko ba wuce gona da iri ba ya arzu a shiru sai nake wa annabi waka ina ta kawo annabi waka ba sa a zanar rajulu sai wani namiji ya nemi izinin shigowa ya sallama siffar namiji ya ce iwadu dogo ne asla'ul ne mai sanko kenan siffar a ruwaya umar bin haɗaɓa ne ana da ya kasu da shi amma na ruwa umar bin haɗaɓa ne ya sallama ba ƙana yi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min da wannan namiji sallallahu alaihi wasallam ta ishu ke ne shi in ji aswad bin sani fa da hala sai wannan namiji kuma sai ya shigo fa ta kallama sa'atan ne magana da annabi dan lokaci sa'a guda sun maharaja sai ya fita da ya fita fa alshartu husaini ya ci gaba da la annabi maka sun maja sai hannu umar bin sake komawa annabi kama sunan shi ba fa ta kace sai annabi ya ce sai ya shiru sun maharaja kuma sai ya fita ba ala zalika ma da ɗaya au sadaka an yi wannan sojoji ko su uku ya zo a ce in shuri ya wuta in ci gaba a ƙarshe da sai ce man harta da risa kaka ne da wannan wanda kake cewa in shuri ya zo wane ne kala sai annabi ya ce hazar rajulu la yubul batil wannan namiji ne wannan mutum baya kan wasa abu na karkare ba a san to hadisi ne yana yawan zawa bakin wata da inda yake wata inna rabbaka yuhibbul hamda daga ne kita fa ja'altu wannan na rajulun diwalu wata na aziyada ne yake zawa shi dai waƙiya ce wadda an yi ta a takaicin daga cewa wani darasi kike doka ya halitta a yi waka a yi yabo inda ba wuce gona da iri ba a shahidar da kawai shubuha wanda mutane suke sa musamman in sha rasu suna sa shubuha shubuha da suke sa ayyace da wani namiji ya zo sai aka ce a yi shi da ya wuta to kenan abinda kenan annabin kenan annan za a nuna kenan a gaban umar ba a abu na sai a gaban annan za a yi sai su kawo shi wa su je irin abubuwan da ake sawa a girmama umuwiya ko a yi kaza ko a yi kaza abu jabar ma yana kawo na hadisi ce ya tsayi ana waƙar annabi ya shigo umar shigo a ce a kyale kuma a yi abin a gaban annabi ba da ahalin mutane ke da aka shuwa to shi ba abin da gaya da aiba shuwa ce ba ai shi annabi yuha ne zai sa ya shuwa da kowa ko sun abin da yake ne aizin tsaye da mutum ya ce a'a kaka ci gaba da wani eh in wani wani da yake da shi wani tsaro in ba su kike ce ko ya wuce ruwa da ai annabi zai ce mai gyara ba haka ba ke ba ka zawa ke kenan dan wannan akwai akawan da dama akan hadisin na shubuha da ake sa a kai shi sai na goma da shi ne daga abubakar da al'asar bin sani ce kultu din nabi sallallahu alaihi wasallama na ce annabi sallallahu alaihi wasallama madaha tuka na yabe ga madaha la la ya bala a shahide mun gane yabo waka ana yi sai dai ga wuce gona da iri lokacin sai mu tsaya daga nan sai mu tashi babun ida isha'ir idza ha basharu can farko mun ci ayi a watsa kasa go to nan kuma buhari da ya kare ya ce ka watsa bisan kira kasa sai kuma ya kama babu ya ce ida isha'ir kana iya ba mawaƙi kuɗi idza hafa sharru in ka yi tsoron sharri dan kai je ma kai ma zabu kenan sai ka ruwaye wannan wani ne imran bin husayn aka ziga shi aka ziga shi sabon manzon Allah ne sai hudu kudin ya ba marubi su ba malamai tare su zagaye ce kai da kanka sai ce mutunci na na kai to wani ba shi ai baka wai sai ware wani sun ajiye gemu ba gemu ruwa in baka wai ruwa to ke da wata ranar kare mutunci ake mika musu 20 40 din nan dan ka kare mutuncin ka amma dai can ba mu ce ya ci ya a ba ta kasa yi to na satin gaba da zan mina Imran bin Husayn shi ba da wani sai kira ya ba amma dai ce dan ina tsoron in kare mutunci na kamar wacce ruwa da muka taba wanda shi gudu azaba annabi ya saki fuska inda ya tafi dan ibn al-ashira kuma ya taka mai fuska sai ya ce mai a kashe ya ce aisha ce me yasa ka ce bi isa ibn al-ashira kuma ka saki fuska annabi ya ce inna min sharri nasin man ittaqa li fushi wani kana saka mai fuska ku gaisa kamar warware fuska dan saboda tsoron bage shi shi duk abin da annabi ke darasi ne akan mu dan mu kasance kenan yanzu kaga an ce mawaki ko in yi maki rayi bai ka watsa na kasa ka a'a in kana tsoron shi ne shi abu a hankali shi subhanaka allahumma hamdaka wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk